أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الامتداد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اغفر لنا بهذا المهبل والسادس بن غرس تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo kin rajuli cikin mutum ya qara'ul qur'ani mutum zai karanta qur'ani ala kulli halin alka kowane hali yake ko yana da alwala ko ba shi da alwala zai karanta qur'ani amma ya dau izu sittin wannan sai da alwala sai dai malami mai gyara allo malami mai darasi ko almajiri mai karatu da'iman wanda da'iman yana ta ta'ammuli da qur'ani to wannan in an ce ya yi alwala za a matsanta addini wa ma za ala alaikum fi dini min haraji Allah zai san gunci a cikin addini amma mutumin da sai ya dan yi shawagi sannan zai zo ya ce zai yi karatun Qur'ani to wanda in zai taba izu sittin sai ya yi alwala shi wannan amma in ko ba shi da alwala kowa zai iya karanta zai dau izu goma ko izu abu dai dan jizi zai iya dauka zai iya karanta kuma in ya haddace zai iya karanto shi ko ba alwala ko izu kulfittun din ne zai iya karanto shi ko ba shi da alwala mutum zai karanta qur'ani ala kulli hali malam ya kun junuban in dai ba mai janaba ba mun kamar mun shi mun yi wannan karatun a baya sai dai kuma akwai fa'idar da yake sai ya kawo in mai janaba ne wannan sai yayi wanka sai yayi wanka kamar mun kawo sai dai bukhari da abdullahi bin abbas da bukari da ibn hazam da dawud da zahiri sun ce ba da ya dan karanta ayar tsari ba da ya dan karanta ayar tsari ko ya dau abin da littafin da ba sunansa izo sittin ba kamar ko littafin ilimi ko wata wasiƙa wadda akwai wata aya a ciki to ba da ya karanta wannan su sun faɗi wannan sabida ne sabida ruwayar isma'il bin ayyashin duka Ismail bin Ayyad in ya rawaito hadisin malaman Hijaz akwai dan magana akai in ya rawaito hadisin malaman garinsa Sham to wannan shine hadisi dan dariya to kamar suka ga hadisin bai inganta ba na cewa kai ya karanta sai wannan yanzu da zamu karanta hadisi ne ingantacce na Sayyidina Ali to kuma ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta mana Qur'ani ko ba shi da alwala sai dai in yana da janaba dai karanta mana to kuma wa'insu malamai suka ce to har yau da wannan bai nuna cewa ba za a yi kamar ayar tsari ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kakkuli ba zai iya zama kuma wannan kakatsan sarkin sa ne sallallahu alaihi bai cin albasa bai cin tafannuwa amma kuma bai hana wani ya ci ba sun ce ya rasulullahi me yasa ba ka ci ita ina ganawa da mutanen da ku ba ka gana da su ina gana da mala'iku ina gane to in dai ba ya hana ba in dai ba annabi ya hana ba zai iya yiwuwa akwai abin da baya yi shi amma kuma ba ya hana al'umma ta fi ba sai a dattijansa a matsayinsa na wanda yake ganawa da mala'iku to zai iya bari amma mu kuma ya saka mana sallallahu alaihi wasallam to cikin mutum zai karanta qur'ani a bisa kowane hali sai dai in yana da janaba sai dai in tana haila sai dai in tana jiki duk hukuncin su daya حدثنا أبو سعيد أبو سعيد يا بن سدم عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا حفص بن جياس حفص بن جياس يا بن سدم الأشج جارا حدثنا حفص بن جياس حفص بن جياس يا بن سدم وأقبة بن خالد وأقبة بن خالد قال بسنك سنك حدثنا الأعمش أعمش بن تدني وابن أبي ليلى دان أبي ليلى عن عمرو بن مرة سنك ودى عمرو بن يعتبر هذا عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة دان عبد الله بن سلمة عن علي يكون هذا هذا سيدنا علي كرم الله وجهه الله يجرمه في السنة ya ta bai taɓa gada da gunki ba da haka ake cewa Allah ya girma fuskanta qala sayyidina ali yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya kasance ya qur'ana alqur'ani yana karanta mana qur'ani yana koya mana qur'ani ala kulli hali a bisa kowane hali annabi ya kasance ko yana da alwala ko ba shi da alwala yana koya mana qur'ani malam ya kun junuban sai dai in yana da janaba ne ba zai karanta mana qur'ani ba sai dai in yana da janaba qala abu isa turmudi yace hadithu ali wannan hadisi ne sayyidina ali haza wannan hadithun hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wabihi qala ghayru wahidin da wannan hukunci ba mutum ɗaya ba suka faɗa min ahalul ilmi na daga malamai na ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam malaman sahabbai sun faɗi wannan wa tabi'ina da tabi'i sai abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya ce ko mutum ya rubuta ba ya yi ta karatun da shi a an asa qalu malaman sahabban nan suka ce ya qara'u rajuli da tabi'i din nan mutum zai ta karanta qur'ani ala gairu wudu'in ko ba shi da alwala ya karanta qur'ani wala ya ƙara uku lil mushafi amma kai ya ɗauko izu sittin ya ce zai karatu a ciki illa alim wal muta'allim sai mai karantarwa wanda shi da'ima yana ta amfani da abu sai yara kuma da ake karanta wannan yara ba za a ce dole sai suna da alwala ba sai an yi musu rangwame irin wannan illa wa huwa tahir sai dai yana wannan ana nufin mutumin da sai ya dan sha iska dai sai ta da ya ɗauko qur'anin karanta to wannan dan ya ga girman abu wajibi ya kula sufiyanu sauri da wannan sufiyanu sauri yake faɗa wa shafi'i shafi'i ma yana kan wannan wa ahmad da ahmad wa istihaqu da istihaqu akwai hadisi can baya din mun kawo maganganu a kai babu ma ja wannan babu ne cikin abin da ya zo fil bauli cikin fitsari yusibul arba arba fitsari ya samu ƙasa ko yaro ya fitsari a ƙasa ko yarinya ta fitsari kai ko ma mutum ya fitsari to in aka ɗebo ruwa mai yawa aka zo aka fara shi kenan ya wanke ma'ana yanzu ba zan san fitari sai a kawo ma kawai a share shi kenan ya isa shi kenan ya isa حدثنا ابن ابي عمر من ابي عمر يا بن تدني وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال دكان في حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة يا بن تدني عن الزهري ya karɓa daga malam zuhuri an sa'idu bin mutayyib daga sa'idu bin mutayyib da akirul mutaqaddimin shi ne karshen tabi'ai wajen rasuwa an abi hurairah shi kuma ya karɓa daga abi hurairah ta qala abi hurairah ta yace da kala a arabiyyun al masjida balaraban kauye ya shigo masallaci da kala a arabiyyun masjida balaraban kauye ya shigo cikin masallaci والنبي صلى الله عليه وسلم جالس النبي أنا زنا مسلاتين بس حبينا بالزوجين wannan balaraban ƙauye ya shigo fasalla wannan balaraban ƙauye ya salla falan ma faraga yayin da wannan balaraban ƙauye ya gama salla ƙala sai daga hannu zai addu'a sai yace Allahumma arhamni Allah ka ji kaina addu'an balaraban ƙauye Allahumma arhamni Allah ka ji kaina wa Muhammadan Allah ka ji kan Muhammad da ka azami wala tarham ma'ana ahadin amma kuka ji kan kowa sai mu biyu kakka ji kan kila kuɗi yake wani abu yake ولا ترحم معنا احدا فكر بان قوة مظلمة فالتفت اليه النبي في ان الجواب يكلف فقال في ان صلى الله عليه وسلم يقول لقد تحجرت واسعا قاتت تري ابنيا رحم الله رموز كدي لا تسافى صلى الله عليه وسلم رحم الله تقوى دقواتي ورحمتي وسعت كل شيء رحم تاتا غني قوة أبو ورحمتي وسعت كل شيء ka ce mutum biyu kaɗai za ta shafa to kuma kaga za mu zo gaba wannan wa'azi ne kan mutum ya ce shi kaɗai ya tattale rahama Allah sai shi kaɗai ne zai samu rahama Allah ko ko wani ba zai samu rahama kaza kaza ba a hannun kowa ya tafi daga annabin Allah ya yi wannan balaraban ƙauye cewa a a rahama Allah tana da yawa sai ka tattare ta sai mu bi kaɗai. Falan yalbas wannan balaraban ƙauye dai bai zauna bai daɗe ba an ba da fil masjidi ya kuma kudari cikin masallaci bayan ya gama wannan kaso tsara kuma ya koma an ce mutumin kawai ya yi kama da sahabbai sai dai kuma wauta da jahil amma an ka dubi rayuwar ta kamar rayuwar abu da ake gabata da ake faɗa gudun duniya da kara amma kuma sai jahilci da wauta saboda shi ya saba zama cikin gadi to in ya shigo birni dole sai a haƙuri to wannan kuma zai nuna duk zamu ji yanda zai falam yarda bai daɗe ba an ba da kalmar zikir kuma sun ka fitsarin ka cikin masallaci a dai a san wajen ibada ne fa asra ilaihi nasu sai mutane suka yi gaggawa aka yi kansa kai mutumin banza wawa kaza فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي يتي أحرقوا عليه السبيل كذلك تكوه باعها كذلك تكوه كتاري من ماء مروى أو دلوى ko ku je ku shigo guga da ganu da sajilu da abu da ne sun ce ganu guga an ba a zuwa mai ruwa ba sunan ka galu ko bokiti ko gwangwani ba a zuwa mai ruwa ba in an ci shi da ruwa kuma sunan ka sajilu in za a yi mata sai a ce tijalu to sunan sajilu ko ku je ku shigo guga min ma'in na ruwa sai ku zo ku zuba to aka je aka ci ko aka zauna sun maƙala sai annabi ya ce inna ma bu iftu ku Allah ya aiko ku ne muyassirina muyassirina masu sauƙaƙawa walan tub'asu mu'assirina ba aiko ku masu matsantawa ba bare mai wa'azi ya dinga sauƙaƙawa ba in ka tashi wa'azi ka tsananta ka kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan masallaci zai fada ku tsari ba wai kuma shi kenan yanzu an kare daga jin wannan hadisi kowa yake zai wulaƙanta masallaci ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ga ladan da ya fi ɗauke ko da dan dan gutsuran farce ne ka cire shi daga masallaci ka yar ko dan gutsuran farce ne ka dauke shi daga masallaci ka yar bangala dan da yafi wannan ba kuma ban ga zunubin da ya kai ko da gutsuran farce ne ka tsinke ka jefar a masallaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to amma dai duk da haka wannan mutum ya zo ya yi tsari a ciki annabi ya ce ai ma a hankula dan haka ka sama kuma sai mai da abun fada kila dama kuma ya zo ne dan ya kokano wani mutumin ƙauye ne yanzu an takura kuma yake zai yi fada ko ya ji annabi yake inna ma bu isma aiko ku ya sirina ma sauƙaƙawa walan tuba ku mu asirina ba aiko ku ma tsanantawa ba qala sa'idu sa'idu bin musa'idu yake qala ko qala sa'idu sa'idu yake qala sufyan sufyan yake wa haddathani ya ibn sa'id ya ya dan sa'id ya rasu da ni an ana ibn malik ga anas dan malikin na hawa haza ya kai an irin wannan hadisi yanda wannan yake hakan ne shi ya ga mu qala turmidi yake wa fil babi a wannan babi an abdullah ibn mas'ud an karbo irin wannan daga abdullah ibn mas'ud wa ibn abbas an karbo irin wannan zance daga abdullah dan abbas wa wasila ibn al-asqai da wasila dan asqai qala abu isa turmidi yake wa hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce والعمل على هذا aiki akan wannan yake inda ba da ahalin ilimi nan ga malamai idan aka yi fitsari a kawo ruwa mai yawa wanda ya dan fitsarin yawa a zo a kifa masa shi kenan an gama da shi sai a share ko a sa baita a goge a goge ya isa inda ahalin ilimi wa huwa qawlu ahmada shine fadin ahmad bin hanbali sai dai kuma yanzu da yake akwai su kake su wani ne a ciki to ba laifi su kuma kafin a fashe shi kenan a je a wanke ko ku a je a shanya inda an tuttuba musu wannan inda aka faɗa wal amalu ala hada inda ahli ilmi aiki akan wannan yake nan ga malamai wa huwa qawlu ahmad ahmad ibn hanbali yana kan wannan wa ittihada da ittihada wa qarrawa yunus hadha al haditha yunus ya rawaito wannan hadisi an al-zuhri daga zuhri an ubaydillah ibn abdullah daga ubaydillah dan abdullah an abi hurairah daga abi hurairah a cikin kitabul wudu wannan shine karshen littafin sarki wannan shine karshen magana alwala da tsarki da komai in Allah ya da kuma in Allah ya kai mu gobe da rai lafiya za mu shiga magana Allah kuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi